تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون لقد خلق الله الخلائق واختار بعضها على بعض وفضل بعضها على بعض فخلق الله تعالى الملائكة فاختار منها جبريل عليه السلام ليكون أفضلها واختار الرسل والأنبياء ليكونوا هم أفضلهم وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الله الشهور فاختار منها رمضان واختار سبحانه وتعالى الجمعة على سائر أيام الأسبوع ومما فضل الله تعالى من الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيها الناس ومن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها على فعل الخيرات ومن هذه المواسم الفاضلة أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة فهي أيام شهد لها الله جل وعلا وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل الأيام وأعظم المواسم وحري لكل مسلم أن يعرف فضائلها وخصائصها والأعمال المستحبة فيها لكي يحسن لكي يحسن استقبالها واغتنامها ويجتهد فيها ويكثر من الأعمال الصالحة فيها ومن خصائص هذه الأيام عباد الله فقد وصف فقد وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم الأيام عند الله تعالى فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام يعني العشر الحديث أخرجه أحمد ومن منزلة هذه الأيام وصفها بأنها أفضل أيام الدنيا فعن جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة الحديث أخرجه البزار وابن حبان وصحوا أحب الأعمال عند الله تعالى ففي سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وهي الأيام المعلومات وهي الأيام المعلومات التي شرع الله تعالى فيها ذكره كما قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ومما يدل على فضلها أنها الأيام التي تجتمع فيها أمهات الطاعات بل تجتمع فيها وتكتمل أركان الإسلام الخمسة قال الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العباد لمكان اجتماع أمهات العباد العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره ومن خصائصها عباد الله أقسم الله سبحانه وتعالى بها كما صح عن التابعي مسروق بن العجدع عليه رحمة الله أنه سئل عن قول الله تعالى والفجر وليال عشر فقال مسروق هي عشر الأضحى أفضل أيام الدنيا أو أفضل أيام السنة ومن منزلتها أن الله تعالى جعل فيها أفضل أيام السنة كلها على الإطلاق ففيها يوم التروية ويوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس اليوم الذي يؤدي فيه الحجيج أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة اليوم الذي يباهي الله بهم ملائكته اليوم الذي يعتق الله فيه من النار وفيه يوم النهر يوم الحج الأكبر أيها المسلمون إن من جملة العبادات التي ونتزود منها كثيرا ونسارع إليها حثيثا هذه العبادات أولا صيام الأيام التسعة, التسعة الأول منها صيام صيام الأيام التسعة الأول منها فصيامها مستحبة عند الأئمة الأربعة ومن أفضلها صيام يوم عرفة ثانيا الإكثار من تلاوة القرآن ومن قوي على ختمه مرة فأكثر فقد أفدى إلى نفسه خيرا كثيرا ثالثا الإكثار من الصدقة على الفقراء وفي سائر طرق البر وإعانة إخوانكم وتفريج كربهم رابعا المحافظة على صلاة الفريضة في أوقاتها ومع الجماعة والحرص على النوافل خامسا الإكثار من ذكر الله ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره في سائر الأوقات سادسا الإمساك عن ارتكاب الذنوب والمعاصي لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأخيرا عباد الله إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن مريد الأضحية منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره ففي صحيح مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين مدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو زامة التوناني أكون وأنهم كوانكي ما سوء kwanaki masu albarka da suke cinkarar mu gadan gadan wanda insha Allah ta'ala idan Allah ya raya mu da ranmu da lafiyar mu rana ita yau irin wannan lokaci mun raga mun shiga cikin waɗannan kwanaki masu albarka su ne kwanaki goman farko na watan Zulhijja kada yan uwa su manta cewa akwai bashi da muke da shi na gabatar da khutba akan ayatul kursi to wannan munasaba ta waɗannan kwanaki guda goma shi sa maka jingine waccan khutba wanda sai a gaba insha Allah ta'ala dan uwana masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allah subhanahu wa ta'ala yace lalle ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama wa yakhtaru kuma yana zabar abin da ya ga dama a cikin wannan halitta da yayi Allah subhanahu wataala ya ce ma kana lahumul khiyara bayi mutane halittu gaba daya zabi ba nasu bane a zabuwa ne a dora shi akan wane a zabu guri kaza a zabu wani akan wane wannan ba na mutane bane zabi ne da Allah subhanahu wataala yake yin sa Allah subhanahu wataala ya ce ma kana lahumul khiyara yace subhanallahi wataala sarki ya tabbatar wa Allah subhanahu wataala maɗaukaki amma yushriku na game da abin da mushrikai suke haɗa shi da shi na ababen tarayya lalle Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta halittu duka gaba ɗaya sannan ya zaɓi wani sashi daga cikinsu ya ɗora shi akan sashi ya kuma fifita wani sashi daga cikin halittun nasa akan sashi yan uwa za ku ga cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya halitta mala'iku gaba ɗayansu kwata dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya halicce su amma sai zaɓi mala'ika jibrilu sai fifita shi a kansu gaba ɗaya wanda shi ne shugaban mala'iku zi ƙuwatin inda zil arshi makin mutsa'in famma amin Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci mutane gaba ɗaya kwatansu daga na farko zuwa na ƙarshe amma a cikin mutanen akan sauran gaba ɗaya a cikin annabawa da manzannin ma Allah subhanahu wata'ala sai zaɓo ulul azmi minar rusuli a cikinsu ɗin ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ware guda biyu su ne annabi Ibrahim salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsu ɗin ba Allah maɗaukin sarki zaɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi ala sa'ilil khalqi akan dukkanin halittu gaba ɗaya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa wannan zaɓin Allah ne ganin damar Allah ne annabawa da manzanni ba wani aiki suka yi kafin wannan lokaci da suka cancanci wannan zaɓin ba da suka cancanci wannan fifikon ba a'a ganin damarta ne subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci watanni duka watanni guda goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ya ajiye mana su amma daga cikin su za ku ga sai ya zaɓi watan ramadana sai ya fifita su akan sauran watanni guda goma sha ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci kwanakin mako ranakun mako da muke da su guda bakwai amma sai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ranar juma'a ya fifita ta akan sauran ranakun mako guda shida lallai a cikin abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa a cikin kwanaki ya fifita su akan sauran akwai waɗannan kwanaki guda goma da muke tunkara su ga dangadan na farkon watan zulhijja muna fata Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana su ya kuma ba mu ikon ribatar abin da ke cikinsu na alkhairi ya ku mutane lallai daga cikin falalar Allah subhanahu wa ta'ala a kan bayinsa shi ne yakan sanya musu wasu lokuta na musamman domin cin moriyarsu wajen ayyukan ɗa'a da ibada gare shi subhanahu wa ta'ala za ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake umartar yake mu'amalantar bayinsa za ku ga ayyukan ɗa'a ne da zarar ka fita daga wannan sai wannan yanzu kada ku manta ba daɗewa 'yan watanni ne guda biyu ko wani a makamancin haka maka fita daga watan ramadana wanda irin falala da abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye a watan ramadana kowa ya riga ya san su wanda an riga an riga an gabatar da su a baya to bayan ramadana ana gama ramadana sai aka ce maka ga sitta shawwal nan aiki ne na ibada aiki ne na daje ka yi shi bayan sitta shawwal haka haka to haka Allah madaukakin sarki yake mu'amalantar mu daga ka fita daga wannan mausim duk Allah ya haka ne domin ladan mu yayi yawa domin ayyukan da'an mu yayi yawa domin idan an gwada ma'aunin tashin alkiyama ma'aunin hasana din mai rinjaya mu tafi aljanna Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin aljanna dan uwana masu albarka za ku ga irin waɗannan lokuta da Allah kan ware mana na ibada a lokacin bayi suke yawaita ayyukan da'a a lokacin bayi suke rigegeniya suke tsere wajen ayyukan da'a tsakaninsu a irin waɗannan lokaci masu falala ne kowa yake ƙoƙari ya tsere wa ɗan uwansa daga cikin waɗannan kwanaki ko irin lokuta masu albarka da Allah subhanahu wata'ala yakan ajiye mana har yanzu dai akwai waɗannan kwanaki guda goma da muke cikinsu ko kuma da za mu shiga cikinsu waɗannan kwanaki guda goma yan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala da kansa ya yi shaida a gare su a cikin littafinsa mai girma annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi shaida a cikin a kansu a cikin hadisansa sallallahu alaihi wa sallam lallai kwanaki ne da suke buƙatar kowa ya dage kowa ya ƙara himma kowa ya ƙara azama wajen ribatansu yadda 'yan uwa ake kwaɗaitar da mu idan ramadana sun kusa idan ramadana ya kusa ake gaya mana falala da romo da ke cikin ayyuka a cikin watan ramadana 'yan uwa waɗannan kwanaki guda goma ayyukansu falalarsu da alkhairin da ke cikinsu ba su gaza abin da za ka samu ko kake sa ran samu a watan ramadana ba shi sa duk irin lokaci yan uwa za ku ga da abin da ake an dakatar an faɗakar da uwa saboda al'ada ce ta ɗan adam ga fala da rabkana daga abubuwan da suke masu amfani a gare shi amma wani idan ka faɗakar da shi ka tashe shi ka nusashe da shi sai ka ga ya dawo cikin hakinsa kuma ya abin da ya kamace su dan uwana masu albarka waɗannan kwanaki suna da wata falala mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a cikinsu daga ciki ‘yan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira waɗannan kwanaki da mafiya girman kwanaki a azamul ayyam mafiya girman kwanaki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi ɗan umar ɗan khattabi Allah ƙara musu yarda ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu wasu kwanaki da suka fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala ayyuka nagara a cikin su min hadhihi al-ayyami al-ashr kamar waɗannan kwanaki guda goma da muke tunkara zaka gane girman su yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi amfani da lafazi na fifitawa a azamul ayyami mafiya girman kwanaki ba kwanaki duka a cikin kwanakin duniya mafi girma a wajen Allah subhanahu wata'ala dan uwana mai albarka kamar waɗannan kwanaki goma da muke tunkara su wannan hadisi Imam Ahmad dan Hanbal shi ya fitar da shi a cikin Musnad nasa abu na biyu ɗan uwana masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya siffanta waɗannan kwanaki guda goma da afdalul ayyam bayan ya kira su da a'zamul ayyam ya kuma kira su da afdalul ayyam mafiya fifiko mafiya falalar kwanaki gaba daya kamar yadda yazo a cikin hadisin Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace afdalu ayyamid dunya mafiya fifikon kwanakin duniya haka annabi ya faɗa cikin wannan hadisi afdalu ayyamid dunya mafiya fifikon kwanakin duniya ayyamul ashir sai annabi ce kwanakin goma ya'ani marwacin hadisin ya ce annabi abinda annabi yake nufi shine ashra dhilhijja kwanaki goma na farkon watan dhilhijja wannan hadisi al-imam al-bazzar da ibn hibban su suka fitar da shi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi yan uwana masu albarka har yanzu waɗannan kwanaki guda goma masu tsada masu albarka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana mana su ne kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya fi son aikin kirki a cikinsa sama da kowaɗanne kwanaki a cikin kwanakin duniya kwanakin shekara da kake da su gaba ɗaya kwana 360 da ɗan wani abin babu kwanakin da za ka yi aikin kirki Allah ya fi son wannan aikin ya fi yaba wannan aikin wannan aikin ya fi falala a cikin waɗannan kwanaki sama da waɗannan kwanaki goma masu zuwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana a cikin wannan hadisi da abdullahi dan umar dan khattabi Allah ƙara masa yarda ya rawaito yace kamar yadda ya zo a cikin hadisi abdullahi dan abbas Allah ƙara masa yarda yace ma min ayyamin babu wasu kwanaki al'amalu salihu fi hinna ahabbu ila Allah aw ta'ala min hadhihi al-ayyam kamar waɗannan kwanaki guda goma annabi yana nufin kwanaki goma farko na watan zulhijja sahabbai abin ya daure musu kai ya ba su mamaki dan sun ga akwai ayyuka a cikin addinin musulunci manya-manya masu falala wanda shi annabin da kansa sallallahu alaihi wasallam ya sha maimaita ya sha nana ta falalarsu da girmansu a wajen sahabbai saboda abin sai ya ba sahabbai mamaki sai suka ce ya rasulullah wal jihadu fi sabilillah yanzu ko da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma ya fi falala ya fi shi girma ya fi shi soyayya a wajen Allah kowa ya san kuwa yadda jihadi yake a wajen Allah subhanahu wata'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna mai jihadi ne kadai Allah subhanahu wata'ala ya ce kada ka taba tsammani wa ya mutu a'a ba mutuwa ya ba yana aljanna Allah subhanahu wataala yana azurta shi daga gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce rayukan masu jihadi za a sa su a cikin wasu kwarran tsuntsaye a gidan aljanna suna kaiwa da komowa mai jihadi kadai ke samun wannan bayan ya mutu an je an binne shi Allah madaukakin sarki ruhinsa zai sa shi a cikin wani korayen tsuntsaye ya rinka kaiwa da komowa a cikin farfajiyar gidajen aljanna lallai jihadi ba karamin aiki bane to shi sa sabai sai suka yi mamaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata musu da cewa walal jihadu fi sabilillah eh haka ne ko da jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wataala bai kai aikin alkhairi a waɗannan kwanaki guda goma masu zuwa ba sai annabi istisna'i yace illa rajulan sai dai mutumin da kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min zalika bi shay sai dai mutumin da da jihadin ya tashi to shi mai ɗungurungun mai gaba ɗaya yayi ya fita shi da kan kansa sannan duk abin da ka san ya mallaka na dukiya gaba ɗaya bai rage komai ba ya ɗauka ya tura su ya tunkuɗa su a cikin wannan jihadin ya ce a je a yaɗa kalmar Allah da su duka da shi da dukiyar tasa duka sannan ya je bai dawo da dukiyar ba bai dawo da ransa ba an kashe shi sannan dukiyar ma an salwatar da ita duka ba abin da ya dawo da shi to wannan yan uwa shine yake daidai ba wai ya fi shi ba fa daidai da kai da ka dage kai aiki a cikin waɗannan kwanaki guda goma masu zuwa kaga duk wanda ya yi sakaci ya haramta wa kansa samun wannan gwaggwaban lada gwaggwaban tanadi da Allah subhanahu wata'ala ya masa to lalle ko shakka babu yayi asara ba kaɗan ba yayi asara mai yawa yan uwana masu albarka waɗannan kwanaki masu albarka guda goma daga cikin khasa'is nasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma Allah subhanahu wata'ala cikin alqur'ani ya kira su da al-ayyamul ma'lumat kwanaki sanannu wanda Allah ya shar'anta yawan ambatan Allah yawaita zikiri a cikin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul hajj wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am kuma suna ambatan Allah madaukakin sarki suna zikiri suna hailala suna kabbara suna hauƙala suna hamdala suna ambatan Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce fi ayyamin ma'lumatin a cikin wasu kwanaki sanannu waɗanne ne kwanaki sanannu su ne waɗannan kwanaki guda goma da muke tunkara goman farko na watan zulhijja Allah ce suna ambatan Allah subhanahu wata'ala a cikin su alama razaqahum min bahimatil an'am saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya azurta su da shi na dabbobi na ni'ima da suke yankawa ko dai idan kai alhaji ne za ka yi hadaya ranar goma ga wata idan kai kuma baka cikin masu aikin hajji za ka yi layya ranar goma ga wata ne waɗannan kwanaki ne da ake yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala amma daga cikin falalansu Allah ya kira su da ayyamu ma'lumat an shar'anta yawan ambatan Allah a ciki dan uwana masu albarka daga cikin abin da ke nuna falalar waɗannan kwanaki shine tattaruwa da haɗuwar ummahatul ibadat a cikinsu su ne a tushen ibadu iyayen ibadu gaba ɗaya bar ma shika-shikan musulunci nan guda biyar za ka ga babu wata babu wasu kwanaki da za ka iya tattara shika-shikan musulunci a ciki ka aikata su sai waɗannan kwanaki goma da za mu shiga malamai suka ce daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya fifita waɗannan kwanaki za ka iya tattara shika-shikan musulunci duka guda biyar ka aikata su a cikin waɗannan kwanaki guda goma ɗauki kalmar shahada kullum a cikin maimaita ta muke dama ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a cikin kiran sallah ko maimaita mai kiran sallah kalmar shahada kake za ka yi ta a cikin waɗannan kwanaki goma sallah fa kullum za ka zo kai sallah guda biyar a bayan liman da yawa azumin kwana tara ko azumin arfa duk gashi nan zamu zo mu bayani akan su akwai azumi zakkafa za ka iya jinkirta zakkakka ka bar ta sai wannan lokaci kai barin ga muku wani abu yan uwana masu albarka ko kun san cewa ka yi zakka a waɗancan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja falalarsu da girman zakkan da ladan zakkan ya fi ta ka yi ta a cikin ramadan ko ka san haka ɗan uwana mai albarka ka yi zakkarka a waɗannan kwanaki guda goma ya bi falala sama da ka yi ta a cikin ramadan saboda dukkanin malamai sun ittifaki cewa yini daga bullowar rana zuwa faduwar rana na waɗannan kwanaki guda goma ya fi darare goman ƙarshe ya fi kwanaki goman ƙarshe na cikin ramadan amma suka ce daren ramadana guda goma kuma na ƙarshe shi kuma dararen ba yini ba dararen ya fi waɗancan kwanaki na kwana goma to amma sai ka ga gaba ɗaya masu halinmu sun fi yadda sun fi amincewa su yi zakka a cikin ramadan ba laifi ba ne don wasu ma su kan seta zakkarsu ne wasu su jinkirta ta wasu kuma su gaggauta ta su yi ta a cikin ramadan ina ma wasu daga cikin masu halinmu wasu daga cikin masu arzikinmu za su fahimci wannan idan wasu sun yi ramadana a ramadan wasu kuma sai su bari sai sai su domin dacewa da irin wannan gwagwaban lada da Allah subhanahu wataala ya tanada kaga mun samu zakka kenan to sai bai na ƙarshe shine aikin hajji shi ko aikin hajji yan uwana masu albarka babu wata guda ɗaya da zaka iya in ba wannan watan da zamu shiga ba to kaga kwanakin kwanaki ne da suka tattara shika-shikan musulunci guda biyar wanda a kwanakin shekara kaf ba za ka samu su kwanaki da za ka gabatar da waɗannan ayyuka masu tsada shika-shikan musulunci shishike za ka ce shishike rukunan musulunci musuluncin akan su yake sai a waɗannan kwanaki masu albarka malamai suka ce daga cikin hikimar da yasa Allah subhanahu wataala ya fifita su kenan wannan maganar ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya hikaito ta a cikin fatahul bari nasa yan uwa daga cikin khasa'is ke bance ke bance na waɗannan kwanaki goma masu albarka Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da su a cikin littafin sa mai girma lalle mu sani cewa yan uwana dukkanin abin da kaga Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da shi na nuni game da girman wannan abin da falalar wannan abin da kuma darajarsa mu bayi ne aka bautar da mu da rantsuwa da Allah subhanahu wataala shi shi kadai ba za mu yi rantsuwa da waninsa ba Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da waɗannan kwanaki guda goma kamar yadda babban tabi'i Masruq ibn al-Adda Allah ya masa rahama yake cewa an tambaye shi game da faɗin Allah subhanahu wataala wal fajri wa layalin ashr Allah ya rantsuwa da lokacin alfajir da kuma darare guda goma aka ce masa akramakallahu me ake nufi da wannan ya ce waɗanda ana nufi hiya ashirul adha su ne goman layya goman da suke tikewa da ranar layya ya ce afdalu ayyami sana su ne mafifita kwanakin shekara gaba ɗaya saboda rantsuwa da suna nuna falalarsu da girmansu kaɓe da malamai suke ambata daga cikin matsayin waɗannan kwanaki da za mu fahimta ‘yan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya sanya mafiya tsada a cikin kwanakin shekara a cikin waɗannan kwanaki guda goma mafiya tsadar kwanakin shekara kalli waɗannan kwanaki da zan lissafa maka na farko ranar takwas ga watan zulhijja ranar tarwiya ranar da ake fara aikin hajji ranar da alhazai suke fita zuwa ina zuwa mina za su je su kwana a wajen da asusuba su asubanci su tafi ina su tafi arfa sannan a cikin ta ranar tara ga wata ranar arfa ranar arfa ita ce mafi alkhairi na wata rana ko yini da rana ta kullu a cikinta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairu yawmin tala'at fihi shams mafi alkhairin yinin da rana ta kullu a cikin sa yan uwa wannan yini na arfa shine yinin da alhazai suke yin aiki rukuni mafi girma daga cikin rukunin aikin haji shine tsayuwa arfa annabi ya ce alhajju arafa alhajju arafa aikin hajji kai ka ce arfa ma shi kadai shine aikin hajji to a wannan yini alhaji suke gabatar da wannan aiki nasu yan uwana masu albarka wannan yini na arfa shine yinin da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa mala'iku alfahari da mutanen da suke filin arfa yubahi bihimul mala- bihim mala'ikatahu Allah yana wa mala'iku alfahari da mutanen da suka tsaya filin arfa Allah ya ce ku kalle su sun zo a cikin ƙura da yanayi ga sanan duk dan su bautata mu a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin gafarar da ba a taɓa yin irin ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare gafarar da babu irin ta a cikin kwanakin shekara gaba ɗaya dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki zai kalle su ya ce da mala'iku ku shaida na gafarta musu duka a wannan gini ne na arfa ‘yan uwa sannan a waɗannan kwanaki guda goma a cikinsu ne ake samun kwana a yawmul hajjil akbar rana goma ga wata kenan a rana ake yin layya a rana kuma ake yin hadaya a ranar ake yin a kusan ayyuka guda hudu manya-manya daga cikin aikin aikin hajji a wannan rana ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mafi alkhairar ranaku ita ce yawmul nahari thumma yawmul qar ita ce ranar yanka ranar sallah ke da ranar goma ga watan zulhijja sannan yawmul qar ranar sha ɗaya ga wata ita ce ranar da alhaji suke fara tabbata a zaman mina ita ce yawmul qarri lallai yan uwana masu albarka mu sani cewa waɗannan kwanaki da za su zo akwai ayyuka da ya kamata mu kiyaye akwai ayyuka da ya kamata mu lazimta domin mu amfana da su magabata sun kasance idan waɗannan kwanaki suka zo yadda kaga idan goman ƙarshe ta shigo suke suke zage dantse haka suke a waɗannan kwanaki ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana kwatanta shi idan waɗannan kwanaki guda goma suka shigo yana yin ibada ya ba da himma har ya kasance ma ba ma ya iya mallaka kansa saboda himma saboda ka uwana masu albarka yadda ka dage a lokacin da ramadana ya shigo kada kai kada kai sakaci kada ka gaza akan yadda kai irin wancan lokaci a waɗannan lokuta masu zuwa daga cikin abubuwan da ake so a kiyaye uwana masu albarka akwai azumi ana so a yi azumi idan za ka iya kai azumin kwana tara kwana tara ba a yin azumin kwana goma yan uwana masu albarka daga ranar ɗaya ga watan zulhijja zuwa tara ga watan zulhijja ranar arfa kenan za ka iya yi ya tabbata wannan aikin magabata sannan almazahibul arba'a dukkaninsu sun sun mustabantar da wannan aiki na yin azumi guda tara sannan idan mutum yana da sakaci da ragwancin da ba zai iya kwanaki tara ba to duk yadda za a yi kada ya sakaci ranar arfa ta zo ta wuce bai azumi ba shine ranar tara ga wata mutum ya yi ƙoƙari ya azumci tara ga wata ita ce ranar arfa ranar da annabi zanubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa in advance kenan Allah ya ba mu iko abu na biyu yan uwa lalle ana so mutum ya yawaita karatun alƙur'ani idan mutum zai iya sauke alƙur'ani a waɗannan kwanaki guda goma sau ɗaya sau biyu sau uku lalle ko shakka babu yayi wa kansa farar dabara ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi duk aikin da yake a wannan a wannan kwanakin lalle ya sani aiki ne yake na musamman lalle kada mu saka yan uwa yadda muka dage muka ta sauka alqur'ani kala kala wani sai ka samu kamar ramadan ya fita wallahi ya sauke alqur'ani sau biyar sau shida shi shi kadai to ko da sau ɗaya ne dan uwana mai albarka kada kai sakaci kai abu na uku daga cikin abubuwan da ake so a kiyaye shine yawan sadaka ga mabukata da dukkanin wanda kasancewa idan ka bashi insha Allahu ta'ala sadaka za ta taimake shi lalle mu yawaita sadaka mu yawaita bayarwa yadda kaga kullum ina buga misali da Ramadana ne saboda Ramadana shine ake aikin alkhairi gaba ɗaya a ciki wallahi yan uwa idan Ramadana ya wuce sai ka rantsa da Allah babu waɗancan masu aikin alkhairin da suka yi tayi a cikin Ramadana sai ka rantsa sai ka rasa suna ina kowa kokari yake ciyar abinci ɗanye da dafaffe kuɗi tufafi duk gashi nan sai ga ramadana ya zo ya wuce mutane ba su da shi amma wallahi bai sani ba saboda san an kawo mai rabin buhun shinkafa nan an kawo mai taliya nan an kawo mai haka sai ga mutum ramadana ya zo wuce cikin alkhairi wai dan me dan me yasa wasu cikin Ramadan na murin waɗannan abubuwa na sha gaya mana cewa Allah da yake ganin ka a cikin Ramadan ya baka lada yana nan a cikin wannan watan da ba Ramadan ba ladan da yake da shi wanda zai baka a cikin Ramadan idan kai yanzu cewa ba zai baka ba kai dan uwa yi amfani da waɗannan kwanaki masu albarka ka ciyar ka bayar duba wanda ke cikin wani hali taimake shi duba wanda ke cikin kunci yi masa saban fita daga cikin halin da yake ciki na hudu uwana masu albarka shine a kiyaye salloli a cikin farilla a cikin jam'i sallolin farilla a kiyaye su da yin su a cikin jam'i sannan a kiyaye sallolin nafila musamman rawatib salatu buha a wutiri da sauransu duk sallolin da suke na nafila yan uwa a kiyaye su da kyau kada a yi sakaci da su alal Allah waɗannan kwanaki guda goma kai kai tabi kai tamin din kanka ta yadda har su zo su wuce ba ka ake yin su yi kokari kaga kayi su gaba daya alal Allah kari ba wani abu insha Allah ta'ala yan uwana masu albarka abu na biyar shine yawaita ambatan Allah yawaita zikiri yawaita kabbara yawaita hamdala yawaita hailala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahi alhamd dan uwa yi ta maimaitawa kai ta faɗa sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun kasance sahabi Abu Huraira da Abdullahi dan Umar Allah ƙara musu Allah ƙara musu da kasuwa suke shiga idan waɗannan kwanaki guda goma suka shigo kasuwa suke shiga ba dan su sayayya ba ba don su siyar ba sai don kawai su rinka bi rumfa-rumfa shago-shago lungu-lungu sako-sako suna waɗannan kabarbari idan sun tsaya a shago idan sun tsaya a layi za su yi kabbara ne kawai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alham sai su gaba su wani layi Allahu akbar haka suke su zaga kasuwa idan sun gama sai su fito alhamdulillah sai su tafi riba sun ci riba kenan abin da yake kai su kasuwa kenan kawai dan uwana mai albarka kada ka ji kunya kada ka ji kunya duk lokacin da kuke zaune a kasuwa a shagonka na aiki a gurin sana'arka a makaranta ne a duk inda ka kasance mace ce a gidanta a ɗaki daga marya yi ka barbari wanda bai ankara ba zai ji zai faɗi kuma ka samu ladansa amma sai ga irin ibadun yan uwa za ku ga kunya muke ji mutum kunya yake jirin Allahu akbar da ƙarfi mutane suna jiwa sai ga ana kallon sa su ba sa yi kai ma kuma ka bata tasu daga murya yi kabbara a cikin mutane wani zai gano cewa a'a ai ya ji hudu ba a masallaci goma ga wata goma karshe goma farko na watan Zulhijja an ce ana so a wata kabbara sai yayi ka samu ladan sa abin da ake so kenan dan uwana masu albarka abu na shida wanda shine na karshe daga cikin abubuwan da zamu kawo a matsayin sample shine lallai waɗannan kwanaki akwai buƙatar kowa ya kame game da saɓan Allah maɗaukakin sarki kowa ya kame game da zakkewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta kada ku manta wannan watan nuzul hijja yana cikin ashhurul hurum watanni guda hudu masu alfarba da Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana game da sha'anin sai ya ce fala tadlimu fihinna anfusakum da yayi wani aiki na ba daidai ba a cikin waɗannan watanni masu alfarma guda hudu lallai za a ninka masa zunubinsa ne kamar yadda malamai suka ambata yi ƙoƙari ka kiyaye yi ƙoƙari ka kame yi ƙoƙari ka yi haƙuri ka ɗaga wa saɓan Allah subhanahu wata'ala ƙafa ka ƙyale shi waɗannan wasu kwanaki ne na musamman ka koma ga Allah maɗaukakin sarki baka san lokacin da za ka koma ga Allah subhanahu wata'ala ba mai yiwuwa kana kan wannan aikin na ɗa'a ka koma ga Allah ka duƙufa wallahi sai Allah ya ɗauke ka ka ci riba ka ci riba al'insanu yi ba su alama mata alaihi dan adam ana tashin sani akan abin da ya mutu a kansa abu na ƙarshe uwana masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shine idan goman farko na watan zulhijja ya shiga ga duk wanda ke niyyar yin layya to lallai sunna ce mai ƙarfi sunna ce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda ya zo hadisin ummu salama Allah ya kara mata yarda hadisin muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni duk wanda watan zulhijja ya kama yake da yin layya to ya kame game da yanke farcensa ya kame game da yanke duk wani gashi da ke jikinsa wannan sunna ce ta manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu malamai sun ce dole ne sai kai wasu ka ce a mustahabi ne to amma dai alal kalla yi wa manzon Allah biyayya mana bu umarnin manzon Allah mana me ka fada a ciki sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ayi wato da yawa ina mamaki idan annabi ya ce abu sai ka tsaya kana tambaya wai wajibi ne ko mustahabi yanzu bai ishe ka ba a ce annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam bai ishe ka ba ko shakka babu ya ishe ka Allah madaukakin sarki ya samu dace waɗannan kwanaki guda goma da zamu shiga masu albarka Allah ya ba mu albarkacin su dukkanin alkhairan da Allah ya ajiye a cikin su Allah subhanahu wataala ya sada mu da su dukkanin abin da zai kai mu zuwa ga sabawa Allah madaukakin sarki ko kaucewa dokokin sa Allah ya nesanta mu gabarin su dan uwana masu albarka kamar yadda muka sani jiya mun tashi da mutuwar ɗaya daga cikin dattawa namu na wannan masallaci mai albarka shine malam Umar shugaba malam Umar shugaba Allah subhanahu wataala ya sani ni tun tashi na ina karami na san shi ne a hidima ta masallaci kawai na san shi ne a kai kawo wajen hidima ta masallaci hada wa'azi da sauransu ban san shi a wasu abubuwa na duniya ba har kuma Allah madaukakin sarki hada muka fara aiki shekaru da dama masu yawa da inda zaka ji malam Umar zaka ji shi zaka ji shi ne abu na addini abu na faɗin gaskiya yayi yayi shura wannan wannan bangaren ko shakka bare da gaske da wannan shekarun nasa da wannan shekarun nasa kusan duk darussa da malam Gali yake gabatarwa a gurare malam Umar da shi ake karatuttukan darasin malam gali na kofar gidansu wanda suke yi a majalisin su malam umar din wanda suke a majalis duka da shi ake banda masallacin da ake banda majalisan da ake a nan masallacin kuma zuwa yake sai littafi ya zai zauna a yi karatun da shi kaga rayuwa ta yi albarka a waɗannan shekarun nasa kusan wani lokaci zan fito gida in ganshi da shi da su malam abdurrahman da su malam adamu sun dawo da karatu Allah da littafin su abin mamaki sai in ta mamaki ga samari nan girda girda suna zaune suna ta musun bal da siyasa amma sai ga dattawa na yan shekara tamanin saba'in sun taso daga ɗaukar ilimi wannan bawan Allah Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa duk shaidar da muka masa mun yi ne gwargwadon abin da muka sani mun yi ne gwargwadon abin da ya bayyana a gare mu yawa na hasibuhu kazalik wallahu hasibuhu wala nuzakki alallahi ahada Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarinsa gazawarsa da kurakuransa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya'ya da ya bari da mata da dukkan wanda suke karkashin sa Allah madaukakin sarki ya ba su hakuri ya kuma kula masa da su mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ba mu ikon guzurin tadda su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله